أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أفغير دين الله تبغون Ubangiji yana magana da Yahudu da Nasara da kowa da kowa ma, domin tun da ya ce ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasaraniyan walakin kana Hanifan Musulman ma kana Nushirikin. to da masu littafin tsohon alkawari da masu littafin sabon alkawari da waɗanda suke bautan wani abu daban duk wanda bai bi annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam allah yana gaya masa to addinin annabi muhammadu dai sallallahu alaihi wasallam shine addini afa ghaira dinin lahi tabghuna afa tabghuna ghaira dinin lahi za ku nemi wani abu daban ku ce za ku yi wa allah addini da shi wato addinin islam shi kadai ne addinin Allah za ku nemi wani addini ku yi daban ku bar addinin Allah to walahu aslam wan fi samawati wal ardi daw'an wa karha wa ilayhi turja'un muna so mu gaya muku in ji Allah man fi samawati dukkan mala'ikun da suke sama wa man fi ardi dukkan mutane da mala'iku da aljannu da suke kasa da komi da komi ma wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون komi da komi yana cikin biyayya wa Allah a sama da ƙasa da ruwa da komi da komi yana cikin biyayya wa Allah shine walahu aslam man fis samawati wal ardi taw'an wa karha ki da so komi yana cikin biyayya wa Allah ki da so musulmi yana cikin biyayya wa Allah ɗau'an wa karha wato lokacin da yake bauta wa Allah yana wa Allah biyayya ɗau'an yadda a cikin biyayyarsa yadda yake so in Allah ya ɗora masa ciwo dole ya yarda in ya ɗora masa talauci dole ya yarda dole wa Allah biyayya ce ya yarda da ikon Allah nan ma karhan ne kafirai kuma ta kowace fiska suna bauta wa Allah karhan kuma komi yana tasbihi wa Allah islam a nan wato al'islamun lugawi wal islamun shar'i wal islamun haƙiƙi al'islamun lugawi kome ya sallama wa Allah komi yana cikin biyayya wa Allah babu wani abin da zai iya saba wa Allah a cikin abin da Allah yake nufi wannan shine al-islamun lugawi shine ma'anar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yana wa Allah tasbihi ko menene ne الإسلام الشرعي شيني بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استدعى إليه سبيلا wannan shine islam na shari'ar musulunci wanda ya shiga ciki shi kenan ya huta duniya da lahira ya shiga cikin amana amincewa duniya da lahira cikin musulunci Allah ya kira cikin musulunci ya amsa wannan shine al-islamu shar'i to za a lura ba za a sani ba musuluncin nan yana cikin zuciya ko ko ya tsaya a gabobi kadai wannan ba mai gano shi sai imani imani in ya shiga zuciya ya tadda musuluncin da yake waje yana ciki to al-islamu haqiqi kenan musulunci ya zama tabbatacce amma in imani ya leƙa cikin zuciya bai tadda musulunci ba amma ya baro shi a baya ga alwala ga sallah ga ayyuka duka na addini amma abin da ke cikin zuciyar ba imani don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min lokacin da mazinaci yake yin zina in musulmi ne to musulmin ne amma ba mu'mini bane lokacin da barawo yake sata in musulmi ne to musulmin ne amma ba mumini bane lokacin da mashayin giya yake shan giya in musulmi ne musulmin ne amma ba mumini bane wato mumini baya tajasuri akan dawwama akan kaba'ira al-islamu al-islamu lughawi al-islamu shar'i al-islamu haqiqi kuma wanda ya haɗu da imanin da islam ɗin gaba ɗaya duk Allah ya kira su musulunci shi ma yana zuwa a cikin wannan sura yana zuwa a cikin suratu wazzariyati yana cewa qala huma khadbukum wa ayyuhal mursalun قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نن ده مؤمنين ده مسلمين ده أبو الأهلي أما تكين سورة سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا mutanen ƙauye sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne mu'minai mu ne Allah ta a'a ka ce musu ku ne dai musulmi amma ai imani bai zauna a zuciyar ku ba tukuna balle ku zan mu'minai ku dai musulmi ne ba mu'minai ba kama al-islamu al-haqiqi wanda ya hada musuluncin da imanin shine hadisi yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi suka huta da sharrin harshensa da sharrin hannunsa harshensa baya musu ƙarya baya musu kazab baya zagin su baya cinye dukiyarsu da, da, da ta hanyar haram kuma sun huta da sharrin hannunsa baya dukansu baya musu sata baya musu mummunan aiki da hannayen nasu wannan shine musulmi to wannan halaye kuwa na mumini ne da musulmi ne zalla irin wancan na larabawan ƙauyen ba zai yi haka ba to saboda haka ayar gaba nan za ta zo ta ce mana yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah kar ku mutu cikin komai sai cikin musulunci ta kaga da musuluncin ne suka da sun koma baya kenan sun da muminai ne sun ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah in sun koma sun zama musulmi kaga sun koma baya kenan to ashe sun ci gaba ne sun zo al-islamul haqiqi din musuluncin da yake hade da imani da ihsani gaba daya wato wanda yake hade da islam da iman da ihsan gaba daya kenan to ودفاغير دين الله أفغير دين الله تبغون ودفاغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قومي يا سلما وألا ينتم به يا وألا كود إي كود سو وإليه ترجعون قباء وجن الله مكي قوما
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يا رسول الله قل كجيا ويهود نصارى دكوا دكوا ما bayan can ka kira su ta'alau ila kalimatin sawa'in bayyana wa bainakum Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an ولا تتخذ بعضنا بعضا ربابا من دوننا فإن فقولوا بأننا مسلمون تنن كقوموا كتي آمنا إسلام يحدد إيمان فهدد بعد كين أول المسلمين كين أول المؤمنين قل كتي يا رسول الله آمنا بالله ni dai da ni da jama'a ta duk gabaki ɗaya mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana abin da yasa nan aka yi amfani da harful istila'i ba yi amfani da harful intihai irin na bakara ba bakara an ce qulu amanna billahi ma unzila ilaina wa ma ila ibrahima nan ko qul amanna billahi ma unzila alaina wa ma ala ibrahima nan saboda wahayi yana zuwa masa ne ta kansa shi sallallahu alaihi wasallama can kuma an yi amfani da mu nan da aka ce qulu yana zuwa mana ne daga annabi zuwa gare mu ba daga sama yake isowa gare mu ba saboda haka aka yi amfani da ila ba ala ba ko kul ka ce amanna billah a matsayinka ka faɗa ka ce mu dai da ni da jama'ata duka amanna billah mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ala ibrahima da abin da aka saukar wa annabi ibrahim wato su hilule su ibrahima musi wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila da isma'ila wa ishaqa da ishaqa kanin Isma'ila tsakanin su shekara goma sha uku wa Yaquba da Yaquba jikan Annabi Ibrahim dan Annabi Isaka wato kakan bani Isra'ila din kenan wa zalina ma zalina Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wa Nasbadi da jikokin Annabi Ibrahim ya'yan Annabi Yaqubu annawa wannan guda goma sha biyu abinda aka ba su na annabci mun yi imani da shi wa ma utiya Musa wa Isa attauran da aka ba annabi Musa wanda in, wanda su Yahudu suke cewa sun yi imani da ita kuma unzila da abin da aka aka saukar wa annabi Isa shine Injila wanda Nasara suka ce sun yi imani da shi وما أنزل علينا ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم da duk ma abin da aka bai wa dukkan annabawa annabcin su inda littafi in ba littafi ma abin da aka ba su mun yi imani da shi la nufaina ahadin minhum mu duk da baki da annaba mun yi imani da su ba za mu yi yadda waɗansu suka yi ba innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا duk wanda ya kafirce wa annabi guda ɗaya daga cikin annaba to wa'annan mutane Allah ce su ne kafirai na tsantsa na gaskiya yin imaninsu da sauran annaba ba zai amfane su ba tunda sun ware annabi guda ɗaya tun ba za mu ware ko ɗaya ba duk mun yi imani da su mun yi imani da abin da aka ba su لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون mu dinnan mun sallama wa mai farkon sunan nan amanna billahi dinnan nanu lahu lillahi wa nanu lahu muslimun mun sallama wa Allah da abin da Allah ya aiko da shi duka
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي duk wanda ya nemi dinan addinin da zai bauta wa Allah gairar islami amma ba musulunci wanda annabi Muhammad ya zo da shi ba bayan annabi Muhammad ya zo ya yi bayani ya ce yanzu shi ne sannan wani ya ce shi ba zai addini da hanyar annabi Muhammad ba to duk addinin da ya nema bauta Allah da shi falan yuqbala minhu har abada Allah ba zai karba masa ba falan yuqbala minhu wa huwa shi wannan mutum fil akhirati alahira min al khasirin yana daga cikin wanda suka yi asaran ayyukan su shi addini yanda yake wajen Allah kamar gwamnati ne da kudinta ko kuma da tsare-tsarenta idan gwamnati ta nuna mutane wannan kudi za mu canja su ranan kaza ga watan kaza ga waɗanda za mu kawo ga cikinsu yadda yake ga bayansu yadda yake ga yadda darajarsu yake ga yadda darajarsu yake amma za su fito za su soma aiki tun ranan kaza ga watan kaza to har zuwa ranan kaza da watan kaza da za a dinga canji amma duk wanda kudinsa suka haye kaza ga watan kaza din nan da aka bayar ya sani fa ba inda za a karbi kudin ba za a karba a banki ba balle kasuwa yayi asaran kudinsa to haka addini yake wajen Allah in Allah ya aika annabi Musa to kudinsa su ne suke ci wato domin shi ke kan gadon annabci a lokacin duk wanda ya kafirce masa to imanin da ya da annabi ibrahim ba zai amfani shi ba imanin da ya da annaba duk ba zai amfani shi ba ha kuma in allah ya canja ya kawo annabi musa to duk imanin da kai da sauran annaba ba zai amfani ka ba ha kuma in allah ya kawo annabi isa alaihi salam ya zo da littafin sa yayi wa'azi yayi bayani in kace ka ki to kai wa gwamnatin Allah ta waye kenan kai kace baka ga laifin kudin ka ba ba za ka canja su ba da su da su kasa ba ba za ka baka ga laifin su ba za ka canja su ba to sai ce to ka rike sai ka je sayan wani abu ne matukan matukan akwatunan suna ɗakin ka suna zaune ba za ka gane komai ba sai ran da ka fidda akwatunan za ka je ka sayi wani abu ko za ka je ka yi canji to rannan ne za ka ji abin da aka faɗa ɗin ya tabbata cewa ka yi asara a rannan to mutum ba zai gane ba sai ya je lahira ya ga duk ayyukan da ya yi ba su da amfani domin an riga an soke su tun da ba lokacinsu ba ne wahalolin da kai in, in sadaka ne in taimako ne in tausayi ne in magani ne in mene duk abin da kai addu'an mutane za ta yi maka amfani a duniya domin saboda haka ne ma nasara suke da daraja annabi ya ce khairun nasi man yanfa'un nasa mafifici daga cikin mutane wanda yake amfanan mutane nasarar da ya zo gaskiya ya cuce mu cikin addinin mu amma ya amfane mu cikin zaman duniyan mu to saboda haka sai ga nasara kullum in zai tafiya sai rika tafiya a jirgin sama kuɗi sun ishe shi amma mu kuma kuɗi ba su ishe mu ba a cikin duniya saboda ya amfani mutanen duniya din nan sai Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin duniya don tausayin jama'a da yake yi da taimakon jama'a da yake yi tare da yana cutan jama'a ta wajen harkar addini wa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya ki bin wannan addini yace wanda yake hannunsa ya ishe shi ya je lahira ya ga asara a lahira zai ga asara abubuwan da duk ba su da wani amfani domin ya yi su bayan an soke su kaifa ya dillahu كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم آه wato asarar da suka yi a lahira ranar lahira yau mana tsokun launasin bi imamihim fa wani wuce kitabo bi yaminihi fa la ka yagrauna kitabahum wala yuzlamuna fatila yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri in an je lahira imanin mutum shine zai masa jagora duk inda za shi nuhum yas'a baina aidi bi imanihim to wannan imanin nasu ya riga ya ɓaci tun daga duniya da ya ɓaci kuma ya riga ya ɓaci tun daga duniya kaifa ya dillahu qauman kafaru ba da imanin saboda haka tunda suka riga suka kafirce tun daga duniya aikin da suka yi da imanin da suka yi ta wajen wasu annabawa to ba zai shiryar da su zuwa ga aljanna ba ba da iman kaifa ya dillahu qauman kafaru wanda suka kafirce ba da imanihim bayan imanin su fassara wannan fassara kenan in sun je lahira ba su da imanin da zai nuna musu hanyar aljanna duk wanda bai gane hanyar aljanna ba akan hanyar wuta yake wannan fassara kenan kaifa ya dilla qauman kafaru ba da imanihim wa shaidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat a wallahu la yahdi alqawmaz zalimin fassara ta biyu yaya Allah zai shiryar da mutanen da sun riga sun san annabi Muhammadu gaskiya ne har ma in za su yi wani abu ko na yaƙi ko na wani damuwa sukan ci Allah ka taimake mu albarkan babban annabinka wanda za ka aiko ƙarshen zamani falamma ja'ahum ma arahu kafaru bi falanatullahi lil kafirin amma gashi sun samu albarkarsa ya zo kuma sun kafirce masa kai bai hadilla qaman kafaru ba da imanihim bayan can sun yi imani da shi sun yarda da shi suna roƙon Allah da shi Allah yana biyan bukata gashi ya zo sun kafirce to ya Allah zai shiryar da su ya sa su aljanna bayan sun kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru ba da imanihim wa shahidu kuma gashi sun tabbata sun yi gani kuru kuru ga mujizozi nan annabi yana bayyanawa hakika wannan alkur'ani da muke karantawa mai ba da tarihin kowa da kowa da komai da komai wanda ya zo da shi kuma ko rubutu bai iya ba bai taba zuwa makaranta ba bai taba haɗa kai da malami ba ba malami a garinsu hakika wannan mujiza ta bayyana fili kuru-kuru yaye ya san waɗannan in ba annabi ne na ɗaɗɗe daga Allah ba kai bai yadda Allah kafaru ba da imanin wa shahidu sun riga sun tabbatar da mu'jizozi bayyanannu annar rasula haqqun shi wannan babban manzo haqqun gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinatu ga mu'jizozi nan sun bayyana a fili wallahu Allah la yahdi qaumaz zalimin wannan mutane dai ba abin da yasa su yi wannan annabi sai zalunci sai hasada Allah kuma ba zai shiryar da azzalumai hanyar shiga aljanna ba ba ma'anansa wai Allah ba zai shiryar da azzalumai ba akwai wallahu la yadil qaumal kafirin akwai la yadil qaumal zalimin akwai la yadil qaumal fasiqin cewa Allah ba zai shiryar da kafirai ba Allah ba zai shiryar da azzalumai ba Allah ba zai shiryar da fasikai ba a'a ba zai shiryar da su hanyar shiga aljanna ba in suka mutu suna kafirci ba zai shiryar da su hanyar shiga aljanna ba domin in mutu ya je lahira aikinsa da imaninsa su ne za su yi masa jagora duk inda za shi duk inda za shi yas'inurun bayna aydihim bi aymanihim yutikum kiflaini min rahmati wa jallakum nuran tamshuna bihi imanin ka dai zai nuna maka duk inda zaka har zuwa gidanka na aljanna ba wani ne dan agaji zai nuna maka hanyar shiga ga wannan ne aljannan ka ba wancan ne aljannan ka ba kai da kanka za ka gane aljannan ka kaman ka dawo ne daga masallacin juma'a ka koma gidanka inda ka sani ne to imanin naka ne zai nuna maka to kafiri ina zai samu wannan imani balle ya nuna masa azzalimi wanda bai tuba ba ina zai samu wannan balle ya nuna masa fasiki ina zai samu wannan ya nuna masa gidansa a ba wai shiryarwa na duniya ba shiryarwa na duniya kam mun sha ganin kafirai Allah ya shiryar da su sun zama musulmi mun sha ganin fasikai Allah ya shiryar da sun zama salihan bayin Allah mun sha ganin azzalumai sun tuba sun daina zalunci sun zama bayin Allah a aljanna ne ba zai shiryar da su hanyar shiga aljanna ba
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك ولنن كافرين wanda suka san annar rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat sun san annabi Muhammadu gaskiya ne saboda hasada da kiyayya da zalunci suka kishi suka kafirce masa suke kore mutane ga barinsa suke masa mummunan tanadi yadda suka yi wa annabi isa waɗannan allah ya la'ance su alaihim la'anatullahi allah ya la'ance su wal mala'ikati mala'ikun allah sun la'ance su wannasi ajma'in mutane gabaki ɗaya ma sun la'ance su sai aka tambaya aka ce to mutane kam ai waɗansu da su halin su ɗaya ne su ma ya za su la'ance su ko an ce mutane gaba ɗaya sun la'ance su ai haka ne kullama da karatun matun la'ana suhtaha za su yi ta la'anta juna ne wa kubara ana fa adalluna sabi rabbana atihim dhifaini min al'azabi wal anhum la'anan kasira kafiran ma za su yi ta la'anta junan su ne a lahira Allah ya la'ance su kafirai fa la'natullahi al kafirin Allah ya la'ance su mala'iku sun la'ance su muminai sun la'ance su kafiran ma in sun je lahira za su la'anci junansu kaga ba wanda ya saurake na wanda bai la'anci kafiri ba
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها za su dawoma cikin wannan la'ana wanda ma'anarta azabar wuta kamar yadda ake ce khalidina fi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla wato mummuna abu kamar yadda ake cewa makisina fihi abada wato ajaran hasanan makisina fi abada ma'anarsa cikin aljanna za su dawoma cikin wannan la'ana wanda aka fassara ta da shiga azabar wuta Allah ya kiyaye mu la yukhafafu anhumul azabu in sun shiga cikin wutan nan ba za a sauwaƙe musu azabar wutar ba wala hum yunzaruna ba za a dakata musu su kawo wani hanzari ba
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم wanda za su fita daga cikin wannan la'ana daga cikin wannan azaba illal lazina tabu sai dai waɗanda suka tuba wanda suka tuba kam in mutum ya tuba at-ta'ibu min az-zambi kama la zamba lahu duk wanda ya tuba ya bar zunubi kowane irin zunubi ne kaman bai taba yi ba Allah ya yi masa gafara kafirci ne mutum ya musulunta ya daina kafirci Allah ya yi masa gafara ya mai da shi mutumin kirki ko zaluncin ko fasikanci duk abin da dai mutum ya tuba at-ta'ibu min az-zambi kama la zamba lahu illa allazina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba da zalika bayan wannan kafirci da wannan taurin kai suka tuba wa aslahu sannan kuma suka yi kyakkyawan tuba suka yi kyakkyawan aiki fa inna Allah sani Allah ghafurur rahim Allah ya musu gafaran abubuwan da suka wuce suka aikata rahimun ya ji tausayin su zai shigar da su aljanna afallahu amma salaf duk abin da ya wuce Allah ya gafarta al-islamu yajubbu ma qablahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da Amr ibn al-As da Khalid ibn al-Walid suka zo suka musulunta a hannunsa to haƙiƙa Khalid yau annabi ta'adi lokacin da ba musulmi ba eh masa ta'adi musamman wurin yaƙi musamman a Uhud yace ya rasulullahi ka roƙa mini Allah ya yafe mini laifukan da nayi maka yace ba komai ai musulunci ya yanke abin da yake aka yi baya duka ya yanke ya zubar ba a tambayar mutum abin da ya baya don ya wuce fa inna Allah sani Allah ghafurur rahim Allah ya yi musu gafara wannan ayoyin har yanzu akwai wanda suka ridda suka koma makka suka je suna sauraron za su yi wa annabi mugun abu sannan Allah ya jefa waɗansu daga cikinsu imani suka aiko wajen ƴan uwansu a nema musu gafara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka rubuta wannan ayoyi aka aika musu suka zo suka dawo suka tuba kuma annabi ya karbi su sallallahu alaihi wasallam
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم waɗannan da suka kafirce bayan da can suna da imani sun mazdadu kufran sannan suka ƙara suka daɗa kafircin akan kafirci lan tubbala taubatun waɗannan kam in suka mutu akan wannan ba su fasa ba har abada Allah ba zai karɓi tubansu a lahira ba ulaka waɗannan hun su ne abdallun wanda suka bata wato wannan ayar mai ayar da take fassara ta ita ce ayar suratul nisa'i innal ladzina amanu ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا wato sun kafir sun yi imani da annabawan da suka wuce har da annabi Musa a ciki sun kafir cewa annabi Isa Yahudu kenan sannan suka zo suka yi su nasara kuma suka yi imani da annabi annabi Isa suka zo suka kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dada kafircewa alqur'ani da abin da annabi ya zo da shi duk bayan abin ya zo musu kuru-kuru sun gani to in suka mutu akan wannan hali lam tuqbala taubatuhum har abada Allah ba zai karbi tuban su ba in sun mutu akan wannan hali dama abin hawa uku ne wanda ya tuba dai tun bai mutu ba kad'an Allah ya yafe shi kowane irin laifi yayi Allah ya yafe shi yayi masa gafara haƙoƙin mutane kuma ya yawanta salatin annabi saboda in an je lahira ayi banan sannan wanda bai tuba ba sai da ya zo kusa da zai mutu sannan ya tuba to wannan ne ake ta khilafa amma hadisi ya nuna malam yugharzir matukan harshen mutum bai karye ba inda ya tuba to Allah zai yafe shi amma shi Allah ubangiji da mazinaci zai gamu da wani rashin lafiya sai zakarinsa ya yanke bayan zakarinsa ya yanke aka yi masa magani ya warke sai ya ce Allah na tuba da zina ba zan ƙara yi ba Allah sai ce je kana yafe to in zai yi ma da me zai yi amma duk da haka dai Allah zai yafe tunda ya alƙawari zai yafe wa wanda ya tuba to amma wanda ya mutu bai tuba ba kafiri fa to wannan kan babu gafara ba ceto ba wanda zai cece shi a lahira amma mai kaba'ira musulmi ban bai tuba ba ya mutu yana kaba'ira amma su mu'tazilawa sun ce duk mutumin da ya manyan kaba'ira ya mutu bai tuba ba in ya shiga wuta har abada baya fitowa suka yi hujja da wasu ayoyi dama mutum ba zai bata ba cikin addini sai ya yi amfani da wasu ayoyi ya ƙi amfani da waɗansu nan yake bata a to mu mun yi amfani da inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da kai wa Allah Allah zai gafarta maka in ba tsafi bane amma in ka mutu kana kafiri to babu gafara amma abin da ba kafirci ba in mutu ya je lahira ko bai tuba Allah ya ga dama gafara zai masa saboda wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim har yanzu hakika Allah ubangijinka mai yawan gafara wa mutane ne tare da zaluncin su basu bari ba kenan kama an wala sawfa yutika rabbuka fatardi to waɗannan su muka dogara da su su ko sun dogara da wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilu naran khalidan fiha duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah ya ƙetare iya dokar Allah to in mun sa shi a wuta zai dawo a ciki الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah ya ƙetare iya dokar Allah to in mun sa shi a wuta zai dawo a ciki to irin waɗannan ayoyi akwai su a cikin alkur'ani to mu dai ahlus sunnati idan mutum ya mutu bai tuba ba amma musulmi ne yana manyan kabara sai mu bashi da Allah mu ce Allah ya masa gafara in mun ga dama mu ce ku bashi da Allah amma baka ta a yanzu yana wuta a ba za ka faɗa ba ruwanka wala ka hum dalun su ne batattu wanda su tuba suka mutu
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من هديهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدي به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدي به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين amma fa wanda ya mutu yana kafiri wannan kam da ceto da karban tuba babu innamat tawbatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin hulaka yatubu allahu alaihim wa kana allahu aliman hakima innamat tawbatu ala allahi lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahum mautu qala inni tubtu lan wala allazina yamutuna hum kuffar wala ka atana lahum azaban lima duk wanda ya mutu yana kafiri kan maganar tuba da yafewa babu saboda haka yake nanatawa anan innal ladzina kafaru sani waɗannan da suka kafirce innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun har suka mutu suna kafire ba su canja matsayin sun zama musulmi ba waɗannan kam falan yubbala minadihim mil'ul ardi zahaban da za su je lahira su ga azaba su ce ga mun cika duniya da zinariya a karɓa a yafe mana a kai mu aljanna Allah ba zai karɓa ba a wani wuri ma ce wa mislahu ma'ahu lasta bihi min su'il azabi yawmil qiyama da da za su cika duniyar nan da zinariya akwai wata duniyar kamar wannan ma su cika da zinariya din su miƙa don a yafe musu ba za a karɓa ba saboda haka kowa ya mai da hankali tun bai mutu ba yana da lokaci tun ba mu mutu ba muna da lokaci mu musulmi mu yawanta tuba akan manyan laifukanmu da muke yi muna kiran waɗanda ba musulmi ba su musulunta su shiga addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne zai tabbatar maka da cewa kai masoyin annabi isa ne kai masoyin annabi musa ne kai masoyin allah ne falan yugbala min adin mil ular da zahaban wala yustade bi ko da ya fanshi kansa da cikin duniya da zinari inna Allah ba zai karba ba ulaika waɗannan mutane lam azabu nalim Allah ya riga ya ajiye musu azaba mai radadi tunda suka mutu suna kafirai wa ma lahum min nasirin ko babu waɗansu kakanin su annabawa ko wasu iyayensu manya da za su ce wannan ɗana ne a sake shi a'a cewa su ƴaƴan annabi yaqubu ne jikokin annabi ibrahimu ne ba komai a'a da komai ba waɗanda za su tsaya su taimake su dan tanalul birra lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya ku jama'an musulmi hannunku mai sanda kun ji fa kafiri in yaje lahira ko da zai cika duniyar nan da zinariya ya miƙa ba za a fanshe shi ba to kowa ya maza maza ya ta infaƙi tun bai mutu ba tun baka mutu baka rika ba da kuɗinka saboda Allah ga wani ya je lahira da an cika masa duniya da zinariya in ya bayar za a bashi aljanna an ce babu ba ta sayarwa ba ce an bar wurin sai da ita tun daga can duniya ne inna Allah hashtare minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wato kamar dai mutum ana biyan kuɗin haji bai biya ya yi allura ba sai ran da za a shiga jirgin sama ne sai ya ɗauko bakin kuɗin da ake wahala a samu shiga duka sai ya kai su airport ya ce ina so zan tafi haji ga kuɗi na a ce ai ba ba yanzu ne ake samun kujerar ba tuntuni ake saye to tun daga duniya ake neman fansan lahira ake yin fida'u ake yin sadaka ake yin wani abu duka na samun tsira tun daga duniya lan tanalul birra ubangiji yace ba kuna ji ina ce muku inna labrara lafi na'imin ba a dukkan wanda yake ulul birri suna cikin ni'imar Allah ba to ba za ku samu wannan suna ya zama sunan ku ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun bada sai kun bayar da dukiya irin wanda kuke so sai kun bada abin da kuke so saboda Allah sai kun ba da abin da kuke so saboda Allah saboda kiyaye zuciyar mu sai aka sa min wani abu daga cikin wanda kuke so ba wai duk abin da kuke so za ku bayar wani abu daga cikin wanda suke so min ma tuhibbun min littafi da aka saukar da wannan aya sahabbai sun yi rige-rige wajen kawo abubuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha yace ya Rasulullahi gona ta ta wuri kaza ita na fi so a cikin duk dukiyata na ba da ita saboda Allah manzo Allah ce to madalla Allah ya karba amma ka raba ta wa danginka makusata sai ya ba su Zaid ibn Harisa ya ba Zaid ibn Sabitin ya ba Ubay ibn Ka'ab a ciki sannan sai Zaid ibn Sabit Zaid ibn Harisa bararren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo dokinsa mai kyau wanda ya fi so sai ce ya rasu dokin nan shi na fi so cikin kayana din na bari saboda Allah ya ce madalla Allah ya karba ina Usama na baka dokin Usama ko dan Zaidu din ne sai Zaidu ya bata rai ce a karka bata rai ai Allah ya riga ya karba dan na ba Usama ai Allah ya riga ya karba karka bata rai da ya bata ya ga an ba ɗansa dokin sai ransa ya ɓaci annabi ce karka bata rai Allah ya riga ya karba Allah ya riga ya karba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mu riga dai mun ji menene ake kiransa birru an karantar da mu birru ba sai an maimaita a nan ba an lissafa abubuwa da yawa an ce su ne birru laysa birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى هزوا قرشي تو شيني ku bayan ka yi imani da Allah ka yi sallah din ka yi waɗannan abubuwa da zakka da komai har yanzu dai ka riƙa ba da abin da ranka yake so kana yin sadaka da shi wata rana wani almajiri yana bara sai mai gida ya ce da Allah ki bashi sukari ce akwai abubuwa da yawa bashi mana ce ai sukari rai na yafi so a bashi hatta tun kuma ma tuhibbun وما تنفقوا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم da abin da kuka bayar komi kankantarsa komi girmansa fa inna Allah alimun bihi Allah yana sane da shi kuma zai takayya a kansa fa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu duk abin da ka bayar komi kankantarsa Allah zai girmama shi ya yawaita shi ya sa masa albarka ya mayar maka abin da yawa a lahira يضاعفه له اضعافا كثيره وما تنفق فان الله بي عليم الله ينا سيدي شي زي يويتا شي
كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريه قل فاتوا بالتورية فاتلوها إن كنتم صادقين كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريه قل فاتوا بالتورية فاتلوها إن كنتم صادقين يهودا suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce kana addinin annabi Ibrahim amma kana cin raƙumi kana shan nono raƙumi ai addinin annabi Ibrahim ba a cin raƙumi ba a shan nono raƙumi sai ya ce jahilai maƙaryata ba ku da ilimin tarihi kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila dukkan abu gaba daya abinci wanda mutu dan adam yake ci ba haramta shi wa bani isra'ila ba in ba mushe ko jini ba komi sai dai da suka yi fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibatin hillat lahum bi saddim an sabilillahi kaseera daga baya ne in sun yi laifi Allah ya haramta musu kaza in sun yi laifi Allah ya haramta musu kaza in sun yi laifi Allah ya haramta musu kaza ta nan ne haramci ya samu gare su suka jawo kansu saboda sun tsokani Allah to amma in magana raƙumi ne kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-tawri muna gaya muku ya ku yahudawa jahilai ne ba ku san tarihin annabi ibrahim ba kullu ɗami dukkan abinci kana ya zamo hillan halal ne li bani isra'ila ga bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu sai dai abinda shi annabi yaqubu ya haramta ala nafsihi wa kansa min qabli an tunazzala taure tun lokacin da ba a saukar da attaura ba ka san dai tarihin annabi yaqubu kusa annabi ibrahim yake kun gaji labarin annabi ibrahim tsakaninsa da annabi musa mai attaura shekara dubu ne to an annabi yaqubu shine ya haramta wa kansa raƙumi naman raƙumi da nono raƙumi kuma wannan yakan faru ga mutum yakan yi nuzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa kansa zuma lokacin da zuma ta jawo masa magana a cikin gida kuma ya haramta ku yangarsa har ubangiji yake ce masa ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka ya rasulullah dan me zaka yi haka abubuwa masu dadi wanda Allah ya halatta maka dan me zaka haramta wa kanka su to shikenan sai ya kafara ya koma kansu sallallahu alaihi wasallam to dalilin haramta annabi annabi yaqub ya haramta wa kansa naman raƙumi da nono raƙumi yayi bakace ni yace Allah in ka bani ƴaƴa maza goma sha biyu sannan ka bani dama na je na ziyarci masallacin ka kudus to zan yanka ɗana ɗaya in dai Allah ya ya bani ƴaƴa maza goma sha biyu ya kai ni na ziyarci masallacin Allah kudus lafiya lau to zan yanka ɗana ɗaya in gode wa Allah saboda yankansa ana yin wannan ya taɓa faɗowa makan abdullahi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma aka irin wannan to da ya faɗi haka sai ya samu ƴaƴa kuma guda goma sha biyu isna ashara kaukaban da ashara kaukaban din nan tare da Yusuf suka zama goma sha biyu to ga ƴaƴa goma sha biyu sun yi sun samu sai ya tashi daga Harran zuwa Kan'an zai je Kudus din kenan to sai dama akwai rashin jituwa tsakaninsa da abokin tagoi ɗinsa isu wanda suka yi kokowa tun suna cikin uwarsu ɗin nan domin tun suna cikin uwarsu suka yi kokowa annabi yaƙubu ya ce wa yaƙubu kai haƙuri ka bar shi isu ɗin ya fara fitowa domin su tagwaye ne suna magana cikin cikin uwarsu sai isu ya ce in dai yaƙubu zai riga shi fitowa to shi ko zai keta cikin uwar ya fito ta wani wuri ba zai riga shi ba to sai uba ce kaga dan halal mai kishi ka bari yakubu na roƙonka ka kyale shi ya fito lafiya ku ji tausayin uwarku in ya fito kai kuma ka biyo shi daga baya shikenan sai annabi yaqub ya bari isu ya fito isu din nan da an baki ne da ya da sadi da haka ake rubuta shi to da ya fito shi kuma yaqubu ya fito daga baya saboda haka ake ce yaqubu wato ya biyo aqibun wancan bayan wancan ya zo ya biyo aqibu na wancan to da suka fito sai ya zama shi yana da fada wajen uwarsa shi yakubu saboda ya ji tausayin uwarsa shi kuma wannan yana da fada wajen ubansa ishaq saboda kishi ishaq mutum ne mai kishi saboda ya dauki halin ubansa sai suka girma da haka da suka girma da haka sai ishaq da ya tsufa sai ya kira wanda yake so din shi isu yace ka je ka yanko rago ka soya ka kawo mini ka yi sadaka ka kawo mini naman maka addu'an nan tamu ta gargajiya ta gidanmu ta Ibrahim. Shi kenan sai uwar Yakubu tana ji ce maza maza ka je ka riga shi mutumin nan ka riga shi ka yanko ragon nan ka soya ka kawo baban ka yi maka addu'ar da yace in ka zo ka ce baba na kawo naman yana cikin ɗaki ne ba zai gane ko kai ne ko wancan ne ba ka ce baba na kawo naman ai mini addu'ar da aka ce shi kenan sai Yakubu ya kawo nama ya kawo babansa ka kawo na kawo Allah ya maka albarka Allah ya gadar maka asirin gidanmu na annabci din nan Allah maka kaza kaza kaza ya masa addu'a ta ga mu ya gama kenan sai wanda aka ce ya kawo sai ya kawo daga baki ce baba na kawo na ah da ba kai bane wai ne ya riga ni ba wanda ya riga ka zo ya san zai kashe shi Allahu akbar
to shi tun daga wannan lokaci ya zo ba shiri tsakanin su to sai sai ya tasamma daga harran din ya tasamma kan'an zai je kudus yayi yayi yayi ziyara to sai ya gamu da wani mala'ika Allah ya saukar da wani mala'ika mai ƙarfi cikin sifar ɗan adam ƙato sai ya ganshi kamar ɗan fashi sai suka kama da kokuwa suna kokuwa sai mala'ikan ya sa masa yatsa a cinyarsa haka ya danna da ƙarfi sai wurin ya zama ya ciwo sai ya samu ciwon kashi da ake kiransa a motsanin kashi ɗin nan to daga nan sai ya zama bai da lafiya ya je ya je kudus ɗin ba lafiya yana kwana ba bacci saboda ba lafiya yi abin da yake duk ya gama dai ba lafiya to dama ya ce idan ya samu ƴaƴa goma sha biyu ya je kudus lafiya lau zai yanka ɗaya to ya samu ƴaƴa goma sha biyu ya je kudus amma ba lafiya saboda hutar da yankan ɗaya ɗan shi yasa aka turo mala'ika ya ji masa wannan ciwo to da ya ji ciwon ciwon ya dame shi ce Allah ina roƙonka ka warkar da wannan ciwo nawa in ka warkar da ciwon nan nawa abinda duk na fi so zan bar shi na fi son a cikin abinci na raƙumi na fi son a cikin abin sha nono raƙumi na haramta su wa kaina shiken da ya faɗi haka sai Allah ya ya warkar da shi to tun daga rannan yaƙubu baya cin nama raƙumi baya shan nono raƙumi ya'yansa sai suka tashi suka ga haka suna tsammanin haram ne sai aka zarce akan wannan yahudu rashin sanin tarihi suna tsammanin haramci ne daga Allah to anan ubangiji ya yi mana da ya ce lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kaga yaqubu ya ba ya bar abin da yafi so saboda Allah to shine dalili aka ce musu kana hilla li bani isra'ila illa ma harrama isra'ila ala nafsi min qabli an tunzala tawri annabi yace qul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku dauko at-tauran ku zo a karanta in maganan ku gaskiya ne akwai haramcin nama raƙumi cikin attaura akwai haramcin nono ku kawo a karanta a gani shikenan sai suka yi kawowa ba su kawo ba sun san ƙarya suke yi babu shi a cikin attaura su kuma jahilai ne ba san tarihin annabi ibrahim balle san waɗannan abubuwa wato sanin tarihi yana da amfani kwarai cikin musulunci da shi ake gane maƙaryaci da mai gaskiya domin in maƙaryaci ya shimfiɗa ƙaryarsa sai ka ciccibo shi tun daga ƙasa da tarihi sai ka zo ka bayyana mutane kowa ya gane ƙarya yake yi saboda haka ne ya zama yana daga cikin fannoni goma sha hudu waɗanda ake nema wajen mai tafsiri ya same su fannoni goma sha hudu watakila in mun je wurin inda Allah ke ce wa ta simu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu to watakila za mu jawo su a ji su abubuwan da ake neman mai tafsiri ya san su kamun ya faɗa tafsiri subject guda goma sha hudu wato fannoni daban-daban da za su taimaka masa goma sha hudu in ya rasa waɗansu to zai na ƙasa da ya yi tafsirin masana za su ji wanda ba sani ba dai ba sani ba amma wanda suka sani kam za su ji kaman mutum ne kamar rubuta boko ka ce for sale sai ya karanta for sale
فمن افتري على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ومن افتري على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون bayan wannan gaskiya duk ta bayyana ta tabbata kar kowa ya kare wa Allah ƙarya cewa Allah ya haramta raƙumi ya haramta nono raƙumi hurin tare Allah alkaza min ba'da zalika duk wanda ya yanka wa Allah ƙarya bayan wannan bayani cikakke faulaika faulaika hum zalimun faulaika waɗannan mutane masu yin wannan to sun zalunci kansu
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين يا رسول الله قل صدق الله kace Allah ya yi gaskiya cikin wannan bayanoni nasa da ya yi maka da sauran bayanoni duka Allah ya yi gaskiya littafin Allah bai kama da littafin mutane babu kaulani babu taraddudun babu ƙara malam wani babu ƙara malam wani Allah kurum kuma gaskiya guda ɗaya tak sai dai intimal in yazo in ya kawo ko sadaka Allah Allah ya yi gaskiya Yahudu sun yi ƙarya Nasara sun yi ƙarya fattabi'u millata Ibrahim hanifa ya rasulullahi ku ne kuka fi cancanta da cewa ku ne na Ibrahim gaskiya ne kudin ne dai na Ibrahim duk wanda ya dangana kansa ga Ibrahim ko ba Yahude ko ba Nasare ko mushriki ƙarya yake yi to ku tsaya akan maganan da na faɗa muku fattabi'u ku bi millata Ibrahim hanifan addinin Annabi Ibrahim wanda yake addini madaidaici wanda ba shi da karkata wa ma kana min mushrikin wanda bai zama daga cikin mushrikai ba
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين to tun da aka ambaci mushrikin to za a koma garin da mushrikin suke tun da yake an bar magana da yahuda nasara kenan to za a koma garin da mushrikin suke su ma a yi musu tarihin kakansu annabi ibrahim yadda yake kakan yahudu yadda yake kakan nasara haka yake kakan kafiran makka su ma bari ya koma a gaya musu tarihin kakansu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bakkata mubarakan hudan lil-alamin inna awwala baitin sani farkon ɗakin da aka fara ginawa a duniya gaba ɗaya haka ko wanda aka fara ginawa don ibada gaba ɗaya shine ka'aba awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi wallahi wannan ne wannan ɗakin ne wanda yake bakka bakka sunan makka ne bakka ma'anan bakka tana tana bubbuge kanun jabberai kowane mai iko ya zo wurin sai ta kwankwatsa shi ta nuna masa kaskasci a ce tuɓen do ka jefar dole sa sai ya tuɓe tuɓe riga ka jefar dole sai ya tuɓe tuɓe rawani ka daura zani ka yafi mayafi dolenka to komi darajar mutum komi girmansa komi sarautarsa dole wannan gari sai ya yi masa haka saboda haka ake kiransa bakka lallazi bakkata mubarakan wani ɗaki ne mai albarka wa hudan saboda albarkarsa ne ma a wannan garin aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka saukar da Allah ɗaya a wurin lokaci ɗaya to sai ka yi lokaci dubu ɗari a wani gari in dai ba a makkan ba ba a madina ba a kudus ba to sai ka sallah sau dubu ɗari ka samu ladan sau ɗaya na makka saboda albarkar lallazi bakkatun barakan wa hudan kuma an yi shi wannan ɗaki don shirya lil alamina don ya shiryar da talikai don shiryar da talikai wa hudan lil alamin fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم الله يجيكم ko akwai tambayoyi akwai tambayoyi akwai tambayoyi
da na fito ka cigaba da karatu to harkar tunda an yanke ka tambaye ke tambaye na eh to ba sa nan a zuwa gare ka bayan gaisuwa ta da fata alheri ina tambaya a nan shine ina so malamin bayanin auren mutu'a yaya ake yin sa kuma ana yi har yanzu kuma ya halatta a yi
auren mutu'a shine zamanin da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren mut'a yana daga cikin abubuwan da aka halatta aka haramta aka halatta aka haramta haramcin shine na ƙarshe wato haramun ne yadda yake a zamanin da kamar yadda ka san abinci haka mata suke a lokacin in ka je gari zaka kwana kwana ɗaya ko kwana biyu sai ka daidaita da bazawara wadda ba ta da miji sai ku daidaita kuɗin da yadda ta ambata duka haka zaka bata sai ta zama matarka har lokacin da zaka tashi in ka tashi kenan aure ya mutu shine mana mutu'a ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko wata ko shekara shine mana aure mutu'a to a wurin haramun ne ba a yin sa yanzu an soke tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama
zuwa ga malam bayan gaisuwa da da fata wanda ke alheri shi a suna yi har yanzu amma su ba ahlus sunna bane haka ba Allah ya saka maka da alheri bayan haka malam ina da tambaya huku ina tambaya hukuncin makarantar matan aure duk Allah mala ya mana bayani akan wannan makaranta hukuncin makarantan matan aure shin matan au- makarantan matan aure kan soma shi a ƙasar nan shekara nawa ne wanne ne suka fare shi shekaran dai bata kai sha biyar ba wanda suka fare shi kuma su ne masu cewa siyasa ta fi sallah jefa ƙuri'a ya fi zuwa haji jefa ƙuri'a ya fi kamsu salawati ah, ɗariƙu kafirci ne su ne suka assasa wannan to makarantar matan aure Allah bai yarda wani mutum ya kadaice da matan wuri bari ka ji yadda Qur'ani yake faɗi wa kullil mu'minati yabdunna min nafsirihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'in ghayr al-urwati min rijali aw at-tifli alladhi lam yuzala awrat an-nisa'i wa'annan su ne kadai ya halatta su ga mace ai an hana ma mace ta ɗaukaka muryarta wajen sallah domin kada ma a ji muryarta balle ga tana yawo a fili a titi wannan wani abu ne dai wanda mutane suka haɗu suka yi amma ba shari'ar musulun su za su je makaranta me ta yi har shekara goma sha hudu kamun ta isa aure ba ta iya fatiya ba ta iya sururi ba ta iya wankan jina ba ta iya sallah ba mu ƴaƴan mu kamun su kai aure ma har da ta qur'ani gaba ɗaya suke yi yaya mace har ta har ta isa gidan miji ba ta isa san addini ba sai tana matar aure sannan za ta je wurin wani mutum wanda ba muharramin ta gaganta haramun ne ko da a cikin mi'iyar mi'iyar wani littafi ne mai yawa mai juz'o'i da yake ko da mijin ya yarda matar ta mijin ya yarda malami ya yarda to Allah bai yarda ba inda za su kadaice saboda haka wannan wani abu ne wanda mutane suka sa kansu amma kar a tambayi kyansa ko muninsa ai kaga ko karatun su ba ba yadda su bayyana ba an ce su rufe idon su kar su ga mazan mutane an ce mazan su rufe idon su kar su ga matan mutane to namiji ya rufe ido mace ta rufe ido su za a yi karatu a kan tambaya wannan kuma shi shi ne wannan kalma nake son bayaninsa wato shi ya ce alkur'ani amma ina ganin ba alkur'ani ba ne wa aimanin talaki ko mai ma'anar sai ke so ai ba qur'ani bane eh ba qur'ani bane ahalari ne yake hana cewa wallahi in ba ai kaza ba na saki mata ta uku to shine mutum ya rantse da sakin mace an hana to sai wannan tambaya na karshe inda sai aka rubuta Allah ne ya bi liman sallah liman ya sallama
innahu alim a sallah na ta ce ai sai kai sallama daga liman ya ce assalamu alaikum kai ma sai ka ce assalamu alaikum ai ko baka yi tahiyya ba ba wani ne wanda zai ce maka wani abu alhamdulillah
Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya mana gafara Allah ya iyayenmu gafara Allah ya ji musulmi duk gafara Allah ya saka shehunan mu da alhimin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarka ne sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الله كان يدعو الى ان يكون صدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم